من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
barkanmu da sake haduwa a wannan safiya ta litinin 15 ga watan 4 watan rabi'un thani hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina yau shekara 1445 a ci gaba da karatunmu na littafin jami'anihin wato kitabu tauhid wallafa ta shekul islam muhammad ibn abdulwahab rahmatullahi ta'ala alai muna cikin babi na sha hudu babu mina shirki an yastaghitha bi ghairillahi ta'ala aw yad'u ghaira za mu tashi masail na wannan babi da wannan zai zama karatunmu na 28 insha Allah 29
بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله فيه مسائل الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص الثانية تفسير قوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر الرابعة أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين الخامسة تفسير الآية التي بعدها السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا السابعة تفسير الآية الثالثة الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله كما أن الجنة لا تطلب إلا منه التاسعة تفسير الآية الرابعة العاشرة أنه لا أضل ممن دعا غير الله نعم malam ya ce fi masa'il a cikin wancan babi da muka ji da ayoyi da muka ji da hadisi da malam ya kawo akwai abin lura al'ula matsala ta farko an na aƙufar du'a'i alal istighatha lallai wato goya addu'a akan istighatha min atufi al'ammi alal khas yana cikin goya al'am akan al khas a faɗo wani hukunci keɓantacce sai kuma a kawo gamamme a gaban shi a ina za mu ɗauki wannan tarjaman malam ko babun min shirki an yastaghitha bi ghairi llahi aw yad'uwa ghaira yana daga cikin shirka mutum ya nemi agaji kaga wannan khas ne daga wani Allah ko ya roƙi wani Allah kaga wannan am ne domin addu'a a'ammu min al-istighatha li'anna kullu istighathatin du'a wa laysa kullu kullu du'a'in istighatha duk wata istighatha da ka sani to addu'a ce amma ba duk wata addu'a ce istighatha ba wanda muka yi bayani a baya cewa ita istighatha talabul ghaus neman dauki neman agaji a lokacin da mutum ya shiga cikin kunci ko ya shiga cikin tsanani sai ya nemi dauki daga Allah lokacin da za a yi yakin badar kafin a fara annabi ya daga hannu yana ta addu'a a hadisi an ambace shi da addu'a yi addu'a yi addu'a har rida ɗin shi ya faɗi mayafin shi ya faɗi sannan abokar ya ɗauko mayafin ya rataya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yafa mushi ya ƙara ɗaga hasso uku sai annabi abokar ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka roƙi ubangiji ubangiji ya ji ka kuma zai amsa maka to da tausaya ma halin da annabi ya shiga yana ta tadarru'i yana neman dauki daga Allah sai Allah ya ba da labarin abin amma sai ya ambace shi da istighatha yace id tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min almalaikati murdifin kaga sai ya kira shi tastaghithuna kaga ya nuna haƙiƙanin addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi istighatha hadisi an ambace shi addu'a saboda duk wata istighatha addu'a ce amma Allah sai ya faɗe shi a haƙiƙanin shi da cewa tastaghithuna rabbakum me yasa annabi yayi istighatha a gurin saboda kafirai sun fi su yawa kuma ba su fito da tsammanin za su tunkari mutum kusan dubu ba wa tawadduna anna ghayra zati shaukati takunu lakum ai sun zo da nufin su tara wa incan fataken ne na Abu Sufyan labtun abinci da Abu Sufyan yayo daga Sham zai kai Makka kaga ba su da makamai irin na wa'incan su abu jihar da suka fito makaman su abu sufiyan na difa'i ne kawai amma makaman su abu jihar na hujumi to kaga ko shauka ta difa'i makami na difa'i a haffu a kan shauka ta ta hujumi don aka ce za a kai hari musamman yanzu a abin nan istiratijiyat na zamani za a kai hari sai an buƙaci dabbabat sai an buƙaci majanik sai an buƙaci sawarih kaga dole ya zamanto shauka ce thaqila amma idan difa'i ne an zo za a kawo muku hari za ku tashi ku kare kanku kaga zaka tarar da makamai ne wanda ba su da nauyi ba su da girma kare kai kaga bakila ba buƙatar dawakai da sauransu amma hujumi fa akwai dawakai wanda doki silahin babba to don haka a lokacin gashi an fi su yawa gashi an fi su makamai dawaki biyu ne kacal suke tare da su su ainihin wato a musulmai cikin can kusan kowa da dokin shi manyan mayaka to dole a nemi dauki daga Allah subhanahu wataala haka sai Allah ya sauko mala'iku suka dafa musu sun nemi dauki ba a neman dauki daga gurin kowa sai daga Allah subhanahu wataala to dan haka an yi atafin istighatha akan addu'a a babun atafin am al-khas ma'anar ta fito daga wannan kamar faɗin Allah ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum ya kuma mu'minai ku yi ruku'i ku yi sujada ku bauta ma ubangijinku a menene ruku'i da sujudi ibada ne ko da haka kenan da yace wa'budu rabbakum ya kawo am ne معطوفا على الخاص الثانية تفسير قوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك karka roƙi wani abu koma bayan Allah karka bauta ma wani abu koma bayan Allah abinda min sifatihi sifar shi wannan abin shine ba zai iya cutar da kai ba ba zai iya amfanar da kai ba wannan kuma halitta kenan duk inda halitta ta kai da girma duk inda ta kai da mukami ba ta iya cutar da kai da komi ba ta iya amfanar da kai da komi sai abin da Allah ya kaddara mata shi sa'ana salama ya ce ma abdullahi bin abbas wa alam annal umma law ijtama'u ala an yanfa'uka bi shay lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف تك أبن دزاء أن قدر قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ومولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون تدك بازي إيا أنفاند دكي دكومي با بازي إيا توتر دكي دكومي با to me ma'anar tafsirin da malam yake nufi a nan Allahu alam tunda ayat tana magana ne muwajjaha zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama ana hana shi me bautar wani Allah duk da kasancewar shi ma'sumun ne ma'sum ne daga bautar wani Allah Allah ya kare shi ya tsare shi annabi sallallahu alaihi wasallama ba zai taba yin shirka ba to amma me yasa aka wajjaha zancen zuwa gare shi dan ya kun dan ya kasance liyakuna ablagh fi at-taqri' ya fi zai fi kai matuƙa gurin tsoratarwa ga wani shi shi ya ce a tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro annabu ma an ce karkai to da haka kai ka shiga taitayin ga shi yasa a cikin fatuhul majid karkashin wannan aya malam ya nakalto zancen ibnu atiyya cikin tafsirin shi inda yake cewa wa hadha al-amru wal mukhatabatu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kanat hakaza wana idan abun ya kasance haka ne fa ahra an yahdhara min dhalika ghayruhu to abin da ya fi cancanta wanda ba annabi ba sallallahu alaihi wasallama ni ko kai ya fi tsoron fadawa cikin shirka sai ce wal khitabu kharaja makhraj al khusus wa huwa ammun lil umma magana ta fito a siga ta khususi kamar annabi kadai ake mu tahziri amma ya game dukkan al'umma tunda duk abin da aka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallama umarni da shi umarni ne gawa ga al'ummar shi sai abinda dalili ya keɓance annabi sallallahu alaihi sallama banda banda al'ummar shi daga khususiyya dole sai da dalili wanda ibnu hazm ya karrara ina fata an fahimci wannan الثاني الثالثة مسألة أكو أن هذا هو الشرك الأكبر للي ون دعوة غير الله عبادة غير الله شركة ببا سبودا أكرشان آير ميتي ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين والظالمين بمعنى المشركين إن الشرك لظلم عظيم in kai hakan zaka zama mushriki annabi da kanshi fa aka ce da zaka yi shirka mushriki zaka zama babun addini malam babun haƙƙin Allah babu sanya babu sakwa-sakwa babu kara annabin da Allah ke girmamawa baya kiran shi da sunan shi yake ce mai ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhan rasul shi da kanshi yau an ce in yi shirka zai zama mushriki annabawa 18 Allah ya lissafo a an'am ce walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malu yace ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين يتوى ملائك ومن يقل منهم إني إله من دوني فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين هذا باب كاراء توحيدي باب كاراء الرابعة أن أصلح الناس للي وند يفكوا كركي يفكوا زمام تمن قري لو يفعله inda zai aikata shirkan nan shi a babin annabi lauɗin nan harfu limtina'i ne lilimtina imtina'ul wujud limtina'i shar ba zai yi wa annabi ya shirka ba don haka ba zai zama cikin mushrikai ba amma ga kaddarawa da a ce wanda ya fi kowa kirki ai babu wanda ya fi annabi sallallahu alaihi wasallam kirki ce inni la akhshakum wa attaqakum lillah na fi ku tsoron Allah na fi ku kiyaye dokokin Allah bitab'a to duk wanda duk wanda ya shirka koda yafi kowa kirki yafi kowa zama na kwarai da zai aikata shirkan nan irda'an li ghairihi dan ya yarda da wani shi dan a zauna lafiya ai interfaith ko wahdatul adyan ko at-taqarub bainal adyan to sara min adh-dhalimin zai kasance daga cikin mushrikai tunda an ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam fa in fa'alta fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin da zaka yi shirka to tabbas a daidai wannan lokacin da kai shirkar zaka kasance daga cikin azzalimi yani al-mushrikin al-kafirin al-murtaddin tun da annabi sallallahu da kanshi ma an gayan mai haka kenan babu muhabatu babu mujamala babu mudahana a cikin abin da ya shafi aqida musamman tun da mushrikan makka ai sun nemi hakan daga annabi waddu law tudhinu fayudhinun Allah ce sun so ka dan yi sakwa-sakwa haka da addinin ka su ma su dan yi sakwa-sakwa wanda ya shirka a ce eh bai dai kyauta ba ka a ce mai mushriki ka a ce mai arni wanda ake cewa yanzu wai kar a ce kafiri sai dai ka ce wanda ba musulmi ba to wani kalan addauru wallafa ne ne wannan wani kalan kewaye ne da shatale-tale to waye wanda ba musulmi ba kafiri ko kafiri inna ad-dina 'inda Allah al-islam ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين haka kawai musulmi kafir ba wani abu a tsakiya laisa bainal haqqi wal batil illa madha illa al batil tsakanin gaskiya da ƙarya to ƙarya ce dan ita gaskiya ablaju ce ita fili take tar ba ta buƙatar taimakon kowa ita da kanta Allah ta'ala sai ya bayyana ta bal nakzifu bil haqq 'ala al batil fayadmaghuhu fa idha huwa zahiq wa lakum al waylu mimma tasifun ita ko ƙarya wal batilu lajlaju ita ƙarya to fa caccanzawa take launuka gare ta yau ta fito a siga kaza gobe ta fito a kamar kamar wahainiya take to haka take kalkhirba'u kalkhirba'i amma ita gaskiya a fili take da haka mushrikai sun nemi annabi cewa ka zo ka bauta ma gumakan mu shekara daya mu haɗu mu ma shekara mai zuwa sai mu zo mu yi sallah mu bauta ma ubangijinka annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya saukan mushi da qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abidu har zuwa ƙarshe Allah ta'ala ya ce lakum dinukum waliyadi hanyar jirgi daban ta mota daban ku rike naku in rike nawa mata suka ce cinaka in cinawa ba ruwa ba wanda ya raina tsayuwa wata ya hau ya gyara shi don me zaka ce in yi addinin ka rike naka banni da nawa lakum ma antum alaihi wala na maktarna haka mutanen najiran suka gaya ma abu jahal lokacin da ya zo yana musu fada ai daga zuwa an aiko ku ku samu ku nemi labarin mutum kawai kai tsaye sai ku musulunta suka ce to sai me ina ruwanka ina ruwanka annabi Allah ya mai gargadi da cewa wa in walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim shay'an qalila me zai faru idan la azaqnaka dhi'fa alhayati wa dhi'fa almamat thumma la tajidu laka alaina nasira Allah ce wallahi ba don mun kare ka ba ba don mun tabbatar da kai ba dama mutum bai iya kare kanshi Allah shi ke kare shi hatta annabi da kanshi mu fahimci ayan nan da ke Allah ce wallahi ba don mun sa ka kafe cikin addini ba kiris ya rage arnan nan wallahi da sai ka karkata gare su irin yanda suka buwaye annabi suka addabe shi suka azalzala mushi da wato ainihin sihirin zancen su cewa ya dan rage mana ya dan inda yana so su gane ya dan dinga tausasawa ya dinga saukakawa kamar ya dan yi abin da suka ce din Allah ce to sai muka kare ka ba dan haka ba da ka sha dan da ka dan dan rauni na rayuwa da rauni na mutuwa sannan ba wanda ya isa ya taimake ka a hannun mu thumma la tajidu laka alaina sira to da haka ballantana kai haka sai ka kiyaye ka rike addininka gam addinu ra'sul mali fastamsik bihi fa daya'uhu min a'zami al-khusran Allah ka tsare mu al-khamisatu tafsiru al-ayati allati ba'daha fassara ayat dake bayan wala tad'u min dunillah ita ce wa in yamsaska Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu fassarar wannan aya idan ya kasance ba wanda zai iya yaye maka kunci sai Allah ba wanda zai iya jawo maka amfani da walwala a rayuwarka to ya zama wajibi ya zama ibadarka ga Allah shi kadai ne ka daga Allah shi kadai ibada ana yi dan a samu amfani dan a samu lada dan a samu aljanna ko to ba mai iya baka lada ba mai iya baka amfani ba mai iya baka aljanna saiwa sai Allah to a hankalce ka bauta ma wannan Allah in ya kasance babu mai iya kare ka daga cuta babu mai iya kare ka daga kunci babu mai iya fidda ka daga matsatsi sai Allah a hankalce ka nemi taimakon wani Allah ka nemi agaji daga wani Allah to aya fasara ta afili yake ita da kanta ke fasara kanta yasa Allah ya ambata ya siffanta ayoyin Qur'ani ayatun muhkamatun su da kansu hukuncinsu yake fitowa ga mai hankali ga wanda yake mai tunani mai ilimi jahili bai ganewa wa ma ya aqiluha illa al'alim as-sadisa kaunu zalika la yanfa'u fi dunya ma'a kaunihi kufra kasancewar hakan mene bautar wani Allah neman istighatha daga wani Allah a duniyance ba abinda zaka amfana da shi duk da kuma gashi kafirci ga mari ga tsinka jaka kenan jimata ba duniyar ba lahir bawan bawan karatun dan kama mutum sai batan bakatantan duniyar da yake nema bai samu ba kuma ya rasa lahirar shi وقال الذين آمنوا إن, الخ... إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين دنيا بتسامو وكما لاهرة أن شغتكم كنتي لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقوا ga kafurci ga kunci dama shi kafiri ba shi da wato walwala a cikin rayuwar shi wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma as-sabi'atu tafsir al-ayati ath-thalitha wacece ta uku fabtaghu 'inda Allahi ar-rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilayhi tuhsharun ilayhi turja'una ko ba wanda zai baka arziki sai Allah ba wanda zai azurta ka sai Allah to fabtaghu indallahi rizqa ku nemi arziki daga gurin Allah subhanahu wataala tunda haka ne me zai sa ka nemi arziki daga wani shi tunda ka san shi kadai ke iya baka aljanna da ce ilayhi turja'u الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا لا من الله نيمان أرزكي baya kamata baya dacewa face sai daga Allah subhanahu wa ta'ala. Kama annal jannata la tuqlabu illa min kamar yadda aljanna ba a neman ta sai daga gurin Allah, shi yasa a ƙarashen ayar sai ya ce mi, wa'abuduhu wa shukurula, ku bauta ma Allah ku gode ma ni'imar shi, ilaihi turja'una ba, gurin shi fa za ku koma. kenan in kun yi abin da aka sa ku zai saka muku sakamakon kyautatawa mafi kyawu ko lillazina ahsanul husna wa ziyada hal jazaa'ul ihsan illa ihsan to tunda haka ne ku yi aiki na kwarai akasin haka in ba ku ba Allah ba ba ku gode ma Allah ba to fa Allah yana da wuta ya tanadi gidan kangararru ita ce jahannama التاسعة تفسير الآية الرابعة وچه ومن أضل ممن يدعو من دون الله ولا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون kaga wannan aya tana nuna cewa bautar wani Allah babu hikima a cikinta babu wayau babu azanci ga duk wanda zai bauta ma wani Allah tunda Allah ce wa man adallu istifham ne na tabbatarwa ba wanda ya fi shi bata irin wanda zai dinga bautar wani abu koma bayan Allah al'ashira annahu la adalla mimman da'a ghayra Allah domin li'anna al-istifham bi ma'na an-nafi ba wanda ya fi shi bata wanda ya kasance irin wanda yake bautar wani Allah na'am alhadiyata ashara
qala rahimahullah alhadiyata ashara annahu ghafilun an du'a'i ad-da'i la yadri an athaniyata ashara anna tilka ad-da'wata sababun li bughd al-mad'uwi lid-da'i wa 'adawatihi lahu athalithata ashara تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة الخامسة عشرة أن هذه الأمور سبب كونه أضل الناس السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان بأنه لا يجيب المضطر إلا الله ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله na'am mala yace alhadiyata ashra mas'ala ta goma sha ɗaya annahu ghafilun an du'a'id da'i lallai shi wanda aka bauta mawa bai ma san da mai bautar yana bauta mushi ba duk wanda ya bauta ma wani abu koma bayan Allah to wanda ake bauta mawa din musamman masu bautar gumaka to shi wanda ake bauta mawa din bai san ana bauta mushi ba kwata-kwata ghafilun an du'a'id da'i la yadri anhu bai san ma eh wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yawm al-qiyamah wa hum an du'a'ihim ghafiluna bai ana bauta mushi idan ko ya san ana bauta mushi sai ghafalar ta koma sifar mad'uwi ne fil akhirah a lahira zai gafala zai yi inkari ya ce kai ni ba ni ka bauta mawa ba ce mu muka kuka samu muka halaka kuka bauta ce a faruwa na ba ni na saka ce dan da kanshi ma zai ce a kawai cewa ne ku zo kuka zo ba wanda na tirsa samawa kaga ya gafala yayi tagaful kenan in kuma gunki ne dama bai san bai san ana yi ba dutse ne ko ice bai san ana yi الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته wannan bautar ko wannan roƙon da mutum ya yi ma wannan Allah zai zama sababin da shi wanda aka bauta mawa ya ki wanda ya bauta mishi adawa da shi ranar gobe alkiyama to da ya ce wa idza hushira nasu kanu lahum a'da athalithata ashara tasmiyatu tilka da'wati ibadatan wannan roƙon da wani ke ma wannan Allah an ambace shi a matsayin bauta lil mad'uwi ga wanda aka roƙa tunda addu'a ibada ce zaran wani yayi addu'a ga wani yayi roko ga wani roko na abin da babu mai iya yi sai Allah to ya bauta mushi saboda ya ce kanu bi ibadatihim kafirin wa idha hushara an-nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi ibadatihim kafirina الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة wanda aka bauta mawa din zai ƙaryata alkufru anan ma'anar shi ar-raddu wal inkar zai yi inkarin bautar da aka yi mishi saboda ya ce wa kanu bi ibadatihim kafirin za su butulce su kafurce ma bautar da suka yi musu ce mu ba mu kuka bauta mawa ba ba mu kuka bauta mawa ba za su ƙaryata na'am الخامسة عشرة أن هذه الأمور سبب كونه أضل الناس وإن أبو بوام قداه دني سوني سبب كسن شوار مشرك يافقوا بتا أبو نفركو شيني كسن شوار وتؤنهم wato yad'una min dunillahi man la yastajibu lahu ko man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu wanda ke roƙon wanda baya jin shi kaga ai wahalalle ne yasa Allah ta'ala ya sufanta shi da kabasidi kaffaihi 'ala al-ma'il yablugha fahu wama huwa bibalighi wama du'a'ul kafirina illa fi dalal kwan mutum ya zo ruwa ne korama kawai haka da hannu wai ruwan ya taho ya sha wama huwa bibalighi ko to raka mai bautar wani koma bayan Allah batacce ne saboda mai saboda dolo kana bautan wanda kana roƙon wanda bai jin ka ba daya kenan ko sanan na biyu annal mad'uwina ghafiluna an du'aihim su waɗanda ake bauta din ake roƙa ake roƙon ba ma su san ana yi ba shi yana bugun iska ba su jin shi su ma ba ta wata hanya da za su fahimce shi ko ta hanya ilhama ko ba su ji kuma ba su san yana yi ba abu biyu ne ɗaya wato ainihin ba su san yana yi ba na biyu ba ma sa jin shi to da kaga duka ɓata ce na uku annahu idza hushira an-nas kanu lahum a'ada ranar lahira kuma za su yi adawa da shi ko kara ba zai mai bace Allah sarki ashe ka bauta mun ban sani ina ce to ni na saka waya ce ka bauta mini Allah aka ce ka bauta mawa sakare kuma ya abin da shi ya zazzage shi na hudu annahu kafirun bi ibadatihim mafi hadarin kenan kuma ya zama arni to waɗannan abubuwan so suka mai da shi a gallun nas السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة أمن يجيب المضطر إذا دعاه تفسير تشيني با wanda zai iya amsa mawa wanda ya shiga cikin kunci damuwa sai Allah to tunda haka ne kana cikin yalwa da sarari ka roki Allah shi kadai mai me yasa kafirai sai sun shiga kunci suke bautar Allah idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najjahum ila al-barri idza hum yushrikun to me yasa kaga babu hikima kenan as-sabi'ata ashara al-amru al-ajib al-amri mai ban mamaki wa huwa iqraru abadati al-awthani tabbatarwan masu bautar gumaka bi annahu la yujibu al-muttarra illa Allah da cewa babu mai bautar babu mai amsa ma wanda ya shiga cikin kunci ya shiga cikin tsanani in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba daga cikin namli Allah yana lissafo wasu abubuwa wanda mushrikai sun yadda da su kuma wato dan mumini yayi mamakin abin da yasa ba sa ba sa bauta ma Allah kaga ya ambaci amman khalaqa samawati wal arda wa anzala lakum minas samai ma'an fa anbatna bihi hada'iqa dhata bahjatin ma kana lakum an tumbitu shajaraha sai ce ilahum ma Allah bal hum qaumun ya'diluna suna hada Allah da wani ne amma dai sun san da cewa wato babu mai yin wannan sai Allah sai ya ƙara amman ja'ala al-ardha qararan wa ja'ala khilalaha anhara wa ja'ala laha rawasi wa ja'ala bayna al-bahrayn hajiza fa ilahum ma Allah bal aktharuhum la ya'lamun basu da ilimi jahilain sai ce amman yujibul muttarra idha da'a wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa al-ardi a ilahum ma Allah sai ce qalilan ma tadhakkaruna sun san babu mai yin wannan sai Allah shi yasa ma in sun hau teku suka shiga jirgin ruwa igiyar ruwa ta fara wasa da su za ta dilmiyar da su sai su bauta ma Allah shi kadai anan sai a watsar da sulata da uzza da manata da hubal da duk wani gunki to kaga amma abun mamaki sun kasa yadda da Allah wali ajali hadha yad'unahu fi shada'id mukhlisina lahu ad-din saboda hakan ne suke bautar Allah cikin kunci da tsanani su tsarkake mushi addini السابعة عش... الثامنة عشرة والأخيرة حماية المصطفى حمى التوحيد كارير النبي صلى الله عليه وسلم كتنغ التوحيد ينا كاري جنشكين الدين والتأدب مع الله لكما لدب زنشيغ الله سبحانه وتعالى المصنف رحمه الله يزعب تشيوى وانتن حديث دمكجي na faɗin innahu la yustaghathu bi inma yustaghathu billahi azza wa jalla husnul ta'addub ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam in ba dan haka ba sahabbai istighathar da suke nufi ba ta hada Allah da wani bane ko amma sai yace innahu la yustaghathu bi sai ya rufe kofar gabaki daya saddan lidhariya saddan lidhariya an gane wannan ba istighatha ta bautar wani Allah suke nufi ba to shine ma'anar wannan wato ainihin mas'ala ta 18 don kariya ga tauhidi da kuma kyautata ladabi ga Allah kariya ga tauhidi ko abin da yake inda yana da dan shubuha ko yaya ne to a kare ka kamar wanda yace masha Allahu wa shi'ita ita wawun din nan ba lalle ta fa'idantar da musawatul mashi'a ba a ce da ganin daman Allah da na annabi ɗaya ne ba lalle tana nufin haka ba amma duk da haka yace aj'altani lillahi nidda qul masha Allahu wahda don kariya ga janibi na tauhidi kar a buɗe ƙofa ko da a ce su sahabban ba su nufin hakan ba ‘yan baya annabi ya san da cewa ‘yan baya za su zo da rauni da son zuciyar da za su iya kutsa shirka cikin wannan babu shi yasa sai annabi ya toshe ƙofar saddan lizzari'a wa man'a yani lil balaya Allah ya samu dace to sai mu bashi haka insha Allah mu tashi babi na gaba إياكم أيوة تكون سنن